aƙala ƙa'ilin in wani mai magana ya ce ma waje hujubil imani menene fuskar wajabcin yin imani bi ma wasafar rasulu sallallahu alaihi wasallam bi rabbau da abinda manzon Allah ya siffanta ubangiji ne da shi in wani ya tambaya to me dalilin cewa wajibi ne abinda manzon Allah ya siffanta Allah da shi ayi imani da shi au ma dalilu ko ko me dalilin sa me dalili cewa dole na wajibi ne a yi imanin duk abin da manzo Allah ya siffanta Allah da shi na ƙulu sai mu ce daliluhu abin da dalili ne ƙauluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukaki da ya ce ya ayyu halladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa kaga Allah ya yi umarni a yi imani da manzon Allah ko to me imani da manzon Allah da'atuhu fi ma amara wata ziko fi ma a khabara washta na bu ma na ha'an huwa zajara wa Allah ya ubadallahu illa bi ma ja bihi wa shakaga da'atu fi ma amara wata ziko fi ma a khabara yana cikin imani da manzon Allah sallallahu don haka duk abin da manzon Allah ba labari dole a yi imani da shi madalla ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda sun kai imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa wal kitabil ladhi nazzala ala rasul kuma ku yi imani da littafin nan da Allah ya saukar akan manzonsa wal kitabil ladhi anzala min qabl da dul littafan da alkitabun nan ma'ana alkutubu da dul littafan da Allah ya saukar gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ayatin hakan gabawa ga ɗaya ba duk wata aya fi ha zikiru wadda cikinta akwai ambaton annar rasul sallallahu alaihi wasallama muballigun cewa manzon Allah mai ida sako ne daga wurin Allah fahiya dalatun to ita ayan nan mai dalilar mai dalilan tarwa ce ala wujubi qabula akan wajibcin karbat ma akhbar bi duk abinda manzon Allah ya bada labari da shi min sifatillahi na sifofin Allah ba siffofin Allah ɗaya ba duk abin da ya ba labari da shi wajibi ne mai imani da shi muna tare la'annahu akhbar biha domin annabi ya ba da labari game da siffofin na Allah wa ballagaha kuma ya ya ya da su ne illan nasu zuwa ga mutane wa kullu ma akhbar bi duk abinda manzon Allah ya bada labari da shi fa huwa tablighun min Allah to i da sako ne daga Allah wala annar rasula kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'lamun nas billahi yafi kowa sanin Allah to me yasa ba za ka bi wanda ya sani ba manzon Allah yafi kowa sanin Allah wa ansahun nasi li ibadillahi kuma yafi kowa nasiha ga bayan Allah wa asdaqun nasi kuma manzon Allah ya fi kowa gaskiya fi ma kala ga abin da ya faɗi wa afsahun nasi kuma manzon Allah ya fi kowa fasaha fi ta'bir ga bayani duk wani mai bayani ka fahimta to bayanin manzon Allah abba ka saurara ba in ka saurara ba ka san manzon Allah ya yi shi fasaha to wanda ya tara waɗannan siffofin guda hudu ilimi nasiha ga bayan Allah sannan ga gaskiya ga magana babu ƙarya ga magana ta yi sannan kuma ga iya bayani to wanda ya tara waɗanda mika na karɓi magana ta yi ko da ba manzon Allah na bako duk wanda ka tabbatar da mai gaskiya ne mi zai harka karɓi magana ta yi ya ce fashta ma fi haƙi don haka ya haɗu ga haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sifatil qabuli daga siffofin da ke wajabta a karɓi magana ga mutum arba'un abubuwa hudu akwai siffofin da ke sa in mutum ya faɗi magana a karɓa hudu to duk waɗannan siffofin manzo Allah ya haɗa su na farko al'ilmu ilimi wanda ka tabbatar da ilimi malami ne me zai sa ya magana haƙi karɓa tun da kasan cewa magana ilimi ce ba akan jahilci ya ba na biyu wannusu da nasiha duk wanda ka san maganar da ya nasiha ce ba yaudara ba ce me zai hana ka karbi nasiha na uku wasidku da gaskiya duk wanda ka san mai gaskiya ne ga maganganunsa me zai sa a yi raddin maganarsa ba a karba madalla sannan na hudu wal bayan bayani wanda in yayi bayani komi balidancin ka za ka fahimta to me zai hana a karbi maganarsa to waɗannan su ne siffofi guda hudu da ke wajabta a karɓi maganan mai magana to duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su fa yajibu alaina wajibi ne akan mu anna qabala mu karbi kullama akhbar bi duk abin da manzon Allah ya bada labari game da shi an rabi daga ubangijinsa wa huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai ya gama da rantsuwa wallahi wa huwa wallahi afsahu yafi kowa fasaha wa ansahu yafi kowa nasiha wa a'lamu yafi yafi ilimi min ula'ikal qaumi daga mutanen can alladhina tabi'ahum haula'i wadanda wadancan batattu na biye su min almanatiq daga malaman mandiki wal falasifa da malaman falsafa duk wasu karkatattu irin mu'tazila irin jahmiya irin kadariya duk ba su ne suke biya ba malaman mandiki da malaman falsafa su ne suke biya ko to wala duk batattun nan falasifofin nan da waɗancan ɓarfi banzon Allah ya fi su ilimi ya fi su fasaha ya fi su iya bayani to in sun bi su mu me zai hannu mu bi wannan to wa ma'a kuma tare da haka ya ƙulu shi annabin sallallahu alaihi wasallama yana cewa subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah la uhsi thana'an alayka ban iya tsare yabo gare ka anta kai kama afnaita ala nafsi kama yadda kai yabo akan kanka irin yabon da ka Allah yawa kai ne ba wani mahaluki har manzon Allah wanda ka iya yin yabo wanda ya kai ga yabon da Allah yawa kai ne don ko ka yabi Allah ko ka yabi Allah ya yabi kai ne ina fata kun fahimta to wa qauluhu fadar mai littafi ibnu taymiya da yace min gairi taharifin imani wajibi ne imani da siffofin Allah min gairi taharifin ba tare da jirkitar da siffofin nan ba Allah ya ce yadun kace bayawa a ce arrahmanu alal arshistawa kace istawla kaga ka jirkitar da magana ina fata kun fahimta wajibi ne mu yi imani da siffofin nan na Allah waɗanda Allah ya siffanta kai ne da su annabi ya siffanta Allah da su min gaira ta'rifin ba tare da jirkitar da siffofin ba wala ta'qilin ba tare da kore siffofin ba wa min gaira takayifin kun ba tare da cewa kaifa kaifa kana kaza kaifa tambaye yaya abin ya kasance to yan an ce Allah na da hannu yaya hannun yake faɗa muna kaifa kana liyadu yaya hannun ba wannan yana cikin rashin ladabi muna tare wala tamthilin kun ba tare da misalta ba to in kace Allah na da hannu bai faɗa mana ya misalin hannun yake faɗa min yadda Allah yake zai faɗa mana yadda hannu ne yake kai imani da akwai Allah ito faɗa min yadda yake in ba ka yi faɗin yadda yake to ya haka to da ni faɗi yadda hannu ba ba yadda yake an ka an ka ce ba abinda kawai an ka ce mu imani da yana da hannun ina fatar kun fahimta to waɗanga abubuwa guda hudu su an ka nema ga kowane musulmi ga abin da ya shaye siffar Allah yadda da siffar ba tare da ka jirkitar da ita ba an ce hannu ka ce bayawa ina fatar kun fahimta kaga ka jirkitar da ma'ana gaba ɗai to ba tare da jirkitar da siffar ba sannan wala ta'tilin ba tare da kore siffar ba kace gaba ɗai ba a cewa Allah na da huska ba a cewa Allah na da ido ba a cewa Allah na da shi at-ta'dili korewa wa min gairi takayifin kun ba tare da tambayar kaifa kanat hadhihi sifa ba muna tare wala tamthilin kun ba tare da misalta sifar ba ai ga yadda sifa Allah ta kaza ga yadda sifa hannun Allah ya ga yadda kafa Allah yake ga yadda fuska Allah a a a ya ka abin da an ka nema gare mu ga sifofin Allah mu yi imani da su asharhu to bayanin wannan magana ta ibnu taymiya fi hadhihi aljumla Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala yace cikin wannan jumla bayanu sifati imani ahli sunna akwai bayanin sifar imanin ahli sunna bi sifatillahi ta'ala game da siffofin Allah madaukakin sarki meye matsayar ahli sunna game da siffofin Allah matsayar ahli sunna shine suna gudanar da siffofin nan kamar yadda sun ka zo cikin Qur'ani da hadisai ba tare da jirkitar da ma'anar su ba ba tare da kore siffar ba gaba dai ba tare da cewa kaifa kana ta hadhihi siffa ba ba tare da misaltawa ba wannan shine matsayar ahli sunna fa ahlus sunna wal jamaa don haka ahlus sunna wal jamaa yu'minuna biya suna imani da siffofin Allah imanan wani irin imani khaliyan wanda ya wofinta min hadhihi al umur al arba'a daga waɗannan al'amura guda hudu na farko at-tahrifu jirkitaswa suna imani da siffofin kamar yadda sun kazo ba tare sun jirkitar da siffofin ba wata ateli da kuma korewa suna imani da siffofin ba tare da sun kore ba wata kayifi suna imani da siffofin ba tare sun tambayi yaya siffar ta kasance ba watan fili suna imani da siffofin ba tare da sun misalta ba ko sun nemi a misalta musu yadda fataharifu to bari mu fara da waɗannan hudu ɗaya bayan ɗaya jirkitarsuwa an ce mu yi imani siffofin Allah ba tare da mun jirkitar da ma'anarsu ba ko abinda at-tahrifi shine at-taghayyir canzawa yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bihi sun canza magana daga wuraren da an ka azata Allah ya ce su shiga gari suna masu dukar da kai suna masu tawali'u sai sun ka shiga suna jan gindi wasu na shedannu sannan an ka ce su kama cewa habbatun hiddatun hiddatun hiddatun hiddatun ai an tu hadda an naka tayana a kadan muna hiddatun shine istighfari ga yahudu me ma'ana hiddatun kasuwa a kadan muna zunubanmu sai sun kama habbatun fi sha'iratin habbatun fi sha'iratin ka gani sai sun ka canza kaga tahriful kalimi kenan an mawadi'i ina fatar kun fahimta hakan ga inda Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna da ku da duk abubuwan da kuke bauta suwa kafiran makka me suke bauta sannan gumaka na duwatsu da itace da ku da duk gumakan nan da kuke bauta hasabu jahannama makama shine na wutar jahannama da ku da su duk wata kun kai antum laha waridun lalle sai kun shige ta shikenan da yahudu sun ka jiya yahudu su adda su ce sai sun ka ce ku ku ce muhammadu mun yadda to ku in kun bauta mu gumaka ai kiristoci su isa suka bauta yahudawa su ko uzairu suka bauta da mala'iku da sau don haka kun yadda duk inda allah ya sa isa da uzairu da mala'iku a sa can su allah ka nufi kaga ba ba su Allah ka nihi ba gumaka Allah ka nihi kaga ayin tahriful kalima amma wadai ka san ga abin da aka ne amma ka canza duk suna cikin tahriful kalima amma wadai siffa ce tawa ta yahudu to abin bakin ciki yau gashi muta musulmi suna yi ta mu tafi an san ga abin da mutum ka nufi kuma abin da addaban mamaki aƙida ga dama daban-daban take da tamu da ta yan bid'a ko to yan ahli sunna ya magana wai a ce dan bid'a shi zai bayanin magana ahli sunna an taba haka nan duniya in mutum na raye shi aka nema ka faɗi magana kaza tana da ambiguity me kaka nufi sai ya faɗi don abin da ya faɗi dole a yadda in baya nan sai a ce ya iskan ma yan uwa ne na aƙida da na da'awa da na manhaji su a tare da shi dan uwan kuwa ne ya ce kaza sanda yana raye me yaka nufi sai su fassara amma a ce maƙiyinka ko ga shari'a ana shari'a na karɓar shaidar maki akan maki oh to mu tafi fataharifu abinda at-taharifi at-taghayyuru canzawa ga yadda abu yake a canza shi daga yadda yake wa huwa to shi taharifi in ma labdiyun ya kasu kashe biyu ko ya zanna lafazi ka canza lafazin gaba ɗaya daga yake kaga kamar yadda an ka ce wa qulu hiddatun ha'un da ta'un da ta'un hiddatun sai sun kace habbatun da hiddatun da habbatun lafazi guda ne kaga sun yi tahriful lafzi ana tahriful lafzi ana tahriful ma'ana shine yace to shi tahrifi wa huwa imma lafziyun ko ya zanna lafazi ka canza lafazin gaba dai wa imma ma'anawiyun ko ko ya zanna ma'ana da an kace yadun sai kace bayawa ka ka canza ma'ana gaba dai walgalibu mafi rinjaye anna taharifar labbiya cewa taharifi na lafazi la ya kau bai cika abkuwa ba mafi yawa taharifi na ma'ana an kahi ba a cika yin taharifi na, na lafazi ba eh wa idza waqa in ma ya abkushi taharifin na lafazi fa inna ma ya kau min jahi yana faruwa ne ga jahili fa tahariful lafzi jirkitarsuwa taharifi na lafazi ya'ani tagayyira shakal yana nihin canza wasali fa anta la tajidu ahadan ba za ka samu kowa ya kula yana cewa alhamdulillahi rabbil abi fatahi dal yawa dalun din nan ta alhamdu fataha alhamdulillahi ka taba jin wani malami ya ce haka nan in ma ka ji wani ya ce kai da kanka san jahili ne ina fatar kun fahimta illa idza kana jahilan sai dai in jahili ne hadha huwa al-ghalib wannan shine mafi rinjaye ba a cika samun tahrifi na lafazi ba tahrifin mi an kashi samu na ma'ana canza ma'ana daga yadda take lakin na taharifal ma'anawiyya sai dai taharifi na ma'ana huwa allazi waqa fihi kathirun min shine da yawan mutane sun ka fada ciki ne ga yadda ma'ana take an ce yadullahi ana maganar mubaya'a kuma da mi aka mubaya'a da hannu sai Allah ya ce innal ladhina yubayyi'unaka wayannan da nayi mubaya'a da kai inna ma yubayyi'una Allah suna mubaya'a ne da Allah yadullahi hannun Allah fauka yana sama hannun sai ya ce baiwa Allah ba a cewa hannu kaga tahriful ma'ana kenan kaga in sun zo karanta ya suka karantawa yadun din kaga ba canza lafazi ba me sun ka canza ma'ana arrahmanu alal arshistawa in kai bid'a in kai asarkin bid'a baka zuwa ka ce arrahmanu alal arshistawa a haka nan dai suka karanta ba canza lafazi ba arrahmanu alal arshistawa haka suka karanta amma in sun zo wurin ma'ana sai su canza sai su ce sai su fassara da istawla alhali istawa daban istawla daban istawa yana ma'anun na irtafa'a istawla ko magalaba ya rinjaya wani sun yi kokuwa wanga ya kada wani ya taushe sai a ce istawla alaihi to matafi yace fa ahlus sunna wal jamaa to ahlus sunna wal jamaa imanuhum imanin su bima wasafa Allah bi nafsuhu da abinda Allah ya siffanta kansa da shi khalin ya wofinta an tahrifi daga tahrifi mu ahlus sunna ba romo da tahrifi yadda magana ta zo haka muka fassara word for word yani tagayyuran lafzi yana nihin canza lafazi awil ma'ana ko ma'ana wata gayyurul ma'ana canza ma'ana yusammihi alqa'ilu nabiyyi masu faɗi ne suna kira ne tawilan sai su ce ba ha cewa sun canza sai su ce tawili ne sun kai wa yusammuna anfusahum suna kiran kawunan su bi ahli tawili ma'abuta tawili la ajli saboda an yasbigu hadhal kalam domin su rini wannan magana sibgatal qabul rini na karba rini wanda ke sa mutane su karbe ta domin in sun yi amfani da karmar canzawa sun ce mun canza to wa zai karba ba mai am in sun ce tawili sun kai shi tawili yana da gindin zama ga shari'a wa ma ya alam tawilahu illa Allah ina fatar kun fahimta to ina yake ina yake la'anna tawili domin tawili la tanfarru minhu an-nufus rayuka ba su gudunai wala wala takarahu kuma rayuka ba su kyamata tai don ma'anar tawili literally shine fassara walakin ma zahabu ilayya sai dai abinda sun ka tahi zuwa gare shi fil haqiqa ga haqiqa ne tahrifun jirkitarsuwa ne ba tawili bane la'annahu laysa alai dalilun sahihun domin babu wani dalili ingantacce a kai ne illa annahum sai dai su la yastati'una ba su samun iko an ya kulu su ce hadha tahrifun ba su iya cewa wannan jirkitar suwa na mun kai walau qalu hadha ta da sun ce jirkitar suwa na mun kai la'alanu ala anfusihim da sun sanar makawunan su bi da kalamihin game da waci da maganar su wala hadha abara al-muallif rahimahullah saboda haka shi mawallafin wane ne mawallafi anan ibnu taymiya don shi usaymin sharhi ne yake yi ga magana ibnu taymiya saboda haka shi mawallafin Allah shi mai rama ibnu taymiya kenan yayi amfani bit tahrifi da kalmar tahrifi duna tawili bai yi amfani da ta domin ga ne abinda sun kai ba tawili bane tahrifi ne sun canza ma'ana gaba ɗaya ma anna kathiran tare da cewa da yawa mimman ya takallamu na fiye da babu waɗanda ke magana ga wannan babi yu'abbiruna suna amfani bi nafi tawili da kore tawili ya na suna cewa min gairi tawilin a fassar ƙur'ani ba tare da yin tawili ba lakin ma abbar bihil mu'allifu sai dai abinda mawallafin ibn tamiya ya amfani da shi kalmar tahrifin da ya amfani da shi maimakon da awla yafi liwjuhin arba'a saboda huskoki hudu kaga mallaman ahli sunna me suke cewa baya halatta ayi tawili ga qur'ani kalmar tawili kalma ce mai ma'anoni daban-daban tana da ma'anar fassara fassarar nan tana da ma'anar fassara kwarai ko mugunya fassara duk ana kiran tawili sannan tawili yana da ma'anar karshe zalika khairun wa ahsanu tawila ai ahsanu aqibatan karshe to ka gani shi yasa shi ibn taymiya bai amfani da kalmar tawili bai amfani da tahrifi kuma shi ma Allah ita ya amfani da ita gare yuharifuna al-kalima amma wa bai ce yuawwiluna al-kalima ba sai ce yuharif don Allah ya san ba tawili so ba fassara sun kai ba canzawa sun kai gaba ɗaya ya ce to wannan harafi ta harifi da shi imtamiya an bai ya fi bisa ga harafin tawilin da sauran malaman suna ke amfani da shi saboda huskoki hudu alwajahul awal fuska ta farko annahu allabdul ladhi jaa bihi alquran shi kalmar tahrifi shi lafazin tahrifi shine lafazin da qur'ani yazo da shi fa inna allah ta'ala qala allah yace yuharrifuna alkalima amma wada'ihi suna canza maganganu da guraren da suke wata abirun lafi a bar bihil ƙura'ani ibara ku wadda ƙura'ani ya amfani da ita aula ta fi cancanta min gari daga waninsa la'annahu addallu alal ma'ana domin ta fi dalilantarwa akan ma'ana alwajo tsani fuska ta biyu annahu addallu alal hali ya fi dali amfani da kalmar taharifi ya fi dalilantarwa akan halin da su mutane suke wa qarbu ilal adl kuma ya kusanci zuwa ga adalci falmu'awwilu bi gairi dalilin mai yin tawili ba tare da dalili ba laysa falma'ulu bi gairi dalilin yin tawili ba da dalili ba laysa min al'adl bai cikin adalci an nusammi an nusammiyahu kirashi mu'awwilan mai tawili wanda yayi tawili babu dalili na shari'a na yin tawili ha bai kamata mu kira shi mai tawili ba balil adal abinda adalci an na sifahu bima yastahiqu musiffanta da abin da ya cancanta wa huwa shine an yakuna muharrifan mu ce canzawa yayi ya ya adalci alajuhu thalithu huska ta uku anna tawili bi gairi dalilin yin tawili ba tare da dalili na shari'a badilun banna ce yajibul abdu yajibul bu'du anhu wajibi ne a nisance shi wattan firu minhu kuma a gudane shi yin tawili ba tare da dalili na shari'a ba akwai nasoshin da dole sai an yi musu tawili ba a iya fassara su ga hakikanin yadda sun ka zo to kaga su waɗannan akwai uzuri amma babu dalilin komi kawa nasi tawili wannan ɓannata wasu imalu tahrifi fihi amfani da kalmar jirkitarwa gare shi ablagu ta fi isaman ablagu tanfiran ta fi isa matuƙa ga korewa mina tawili daga amfani da kalmar tawili la'anna tahrifa domin kalmar tahrifi la yaqbalu adu kowa bai karbata da zaran an ce jirkitawa na yayi to shikenan kowa sai yayi waci da abin da kace lakin at-tawil layyinun sai dai kalmar tawili tana da tafshi tunda akwai tawili na kwarai taqabaluhu an-nafsu rayuwa tana karba tai wa tastafsil kuma tana bincike amma ana daga ma'anarsa amma tahrifu amma kalmar tahrif bi mujarrad ma naqulu kawai da abin da mun ce bi mujarrad da mana qul da zaran mun ce ha za ta harifin wannan jirkitarwa ne yanfirul insanu minhu ko yanfarul insanu minhu wato dan adam yana gudu daga gare shi da zaran an ka ce ma wannan ai jirkita ma'ana ne wani yayi kana ko mu saurare ne amma an ce tawili ne yayi to kana saurarawa ka bincika tunda tawili ya kasu kashi biyu akwai tawili na shari'a akwai tawili wanda ya saba ma shari'a ma'adalla amma shi tahrifi babu na kwarai waya za ka na kazalika in ya zan kama haka ko to fa in nasu imalar taharifa amfani da kalmar taharif fi man khalafu ɗari ƙasa ga waɗanda na saba mata harkin salaf aliyaku ya fi dacewa minista imali lafzin tawil daga amfani da kalmar lafazin tawil alwajihun rabi'u fuska ta hudu annat tawili cewa tawili laysa mazmuman kullahu ba dukka ne a abin zargi ba ba duk tawili an ka zarga ba ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yana wa ɗan abbas addu'a ya ce allahumma faƙiwa fi dini allah ka ba shi fahimtar addini wa allimhu tawila kuma ka sanar da shi fassara ƙur'ani kaga tawili na mai ma'ana fassara wa ma ya alamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san fassara ta illa Allah to tawilin ko fassara mai ma'ana fassara ko ta zan fassara ta daidai ko ta zan fassara ta son rai to ka gani wa qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'awilullahu ba wanda ya san hakikanin fassara tai shi su mutashabe illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi amma tabbatattu cikin ilimi ya na suna cewa amanna bi mun yi imani da shi kullun kowanne da mutashabe da muhkam min inda rabbina da wurin ubangijinmu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab famta da hahum sai Allah yayyabe su bi annahum cewa su ya'lamuna tawili sun san tawili to to ina ga sai mu tsaya nan madalla don haka waɗannan masu abin ga siffa ba masu tawil ya kamata a kira su masu taharifi ya kamata taharifi na ya harifuna alkalima amma wadi haka Allah ya kira su Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta